والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan wannan gaisuwa irin ta addinin musulunci a yau muna lahadi ashirin kenan ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya a watan turawa muna sha biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin Allah kaddara mana zama don ci gaba da karanta littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam من التكبير إلى التسليم كأنك تراها rubutun babban malami Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yau za mu tashi a kan darasi na ashirin da biyu a cikin wannan littafi kuma za mu tashi a kan gabar da yake magana a kan karatu a cikin sallar wuturi in ba manta ba mun buɗe karatu ne a karatuttukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a dukkanin sallolin shi kama tun daga sallar asubahi raka'atul fajri sallar azhar la'asar magriba sunnan magriba isha'i da kuma karatun da ake a bayan sallar isha'i yau malam zai karantar da mu salatul wutri sallar wutri yace akwai hadisi da imam an-nasa'i ya rawaito ni wal hakim wa sahahahu a cikin hadisi malam yace kana sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya kasance yaqra'u fi rak'ati al-ula yana karantawa cikin raka'ar farko سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية أركع تبيو قل يا أيها الكافرون ينا كرنت قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد أتأكم أن الله صلى الله عليه وسلم نا كرنت قل هو الله أحد ولا ننسوا لكرنت تكم من الله صلى الله عليه وسلم وتري سبح اسم ربك الأعلى قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد wannan su ne a karatun sallar musulmi shi abin da za mu yi tsokaci za mu ga ƙulhu Allah ita kaɗai ya ambata bai haɗa ta da mu'awwilatai ne ba ko da haka ƙulhu Allah ita kaɗai ya ambata a daidai nan da haka wanda zai wuturi da raka'a uku ya samu ya karanta suratul a'la suratul kafirun suratul ikhlas bisa dogaro da hadisin imamu tirmidhi وابو العباس وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وكان يضيف اليها احيانا wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana jingilawa a jikin kul huwallahu yana tara mata kul a'udhu bi rabbil falaq wa kul a'udhu bi rabbin nas yana hada kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas a tare da kul huwallahu ahad da haka kenan raka'a ta farko zai karanta sabbih isma rabbikal a'la raka'a ta biyu zai karanta qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta uku sai karanta qul huwallahu qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas wannan dama galibi haka muke karatun mu a sallah ta yau da kullum wani hadisi da imamu nasa'i ya rawaito wa ahmad da imamu ahmad ibn hanbal bi sanadin sahihin ومرة وللوكة قرأ في ركعة الوتر يا كرنتا تكن ركعة الوتر بأن يأتي آية من النساء da aya ɗari a cikin suratul nisa'i da ya buɗe karatun da ya fara karanta sai da ya karanta aya ɗari cif ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rukuku ba kaga kusan izu guda da ɗori haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi a cikin wannan wuturi abu musa ash'ari allah madaukakin sarki ya kara mashi yadda wani lokaci ya yi tafiya tsakanin makka da madina sai ya da zango kuma zai jagoranci wanda suke tare da shi sallah da ya zo sallar isha'i sai ya raka'a biyu mai kasar yadda aka saba da ya miƙe kuma zai yi sallar wuce in yi ma da ya karanta fatiha sai da ya karanta aya wannan ɗari cif sannan ya rubutu sai aka yi mamaki ya za a kai sallar isha'i raka'a biyu kuma ka bar wuturi kai raka'a ɗari sai ce wallahi ba zan gajiya ba in ɗora kafafuwa na a duk inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ɗora kafafun shi mana in na san duk inda manzon Allah ya taka to ina tafiya zan yi kokari na taka wannan guri din yace kuma in Allah ya yarda ina muku karatu ne dan abin da na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta da haka wannan mutumin da kuka ga na karanta aya 100 mun yi tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a irin wannan wurin kuma ya karanta aya 100 yasa ni ma na karanta muku aya 100 kaga kenan sahabbai sukan yi kokari duk abin da suke zamanto manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka kwaikwaya an samu hirs ko hirsul mutaba'a kwadayin kurbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba za a samu da suka kai sahabbai ba na sha faɗa a karatun tuka Abdullahi da Umar an ce idan ya zo daga Madina zai taho Makka akwai gunda in ya je duk masu tafiya za su ga sai ya durkusa yake wuce ake mashi tambaya babu komai akan hanya menene na durkusawa sai ce lokacin da muka taho da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo daidai nan gurin saboda rihe ya ginda ya kan hanya an za a wuce a tsaye sai ya buge kai sai manzon Allah ya durkusa sai ya wuce mu ma muka durkusa muka wuce aka ce to ai an tsare ta saboda ta toka ta hanya ce ba ruwa na yace kawai gani na ya durkusa don haka in dai na zo zan durkusa wannan kuma biya tana na biya bata na wannan kai matsalar ka ce ni matsala ta kawai na gama zan Allah ya durkusa kawai zan durkusa a wani da haka ya matsala Abu Musa al-Ash'ari manzon Allah ya karanta aya 100 cikin wutirihi ma ya karanta aya 100 shi ko ba zai gajiya ba in ya ga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi kokari da ita amma fa malam yace wannan marratan sauƙai ne kada mutum ya maida ta sunna ce kullun sai yayi aya 100 wanda in yayi kuma kamar ba haka aka so ba galibi in dai da uku za a yi wuturi to galibi a karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine abin da aka saba yau da kullum sabbi hisma rabbika ala qul ya ayyuhal kafirun a ta biyu a ta uku qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas wannan shi da yafi yawa a wuturin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kara mai daraja da ɗaukaka Ahmad ya rawaito wani hadisi da ibn nasr da ibn hibban hadisin yana da isnadi wanda yake hasanun sahih wata hanyar hasan kenan wata hanyar sahihiya wa amar raka'atani ba'da al-wutri amma raka'o'in da yake a bayan wutri fa kana yaqra'u fihi ma idza zulzilat al-ardu wa qul ya ayyuhal kafir wa lokacin sai karanta idza zulzilat al-ardu wa lokacin sai karanta qul ya ayyukan kafirun waɗannan rakawai ne bayan wuturi na? kace tsarin waɗannan rakawai ne bayan wuturi na na na raka'atan al-fajr an yi karatun raka'atan al-fajr ba su bane ba ko da haka za su zama to raka'atan ba'da al-wutr ko kuma qabla al-wutr ko kuma ya inganta idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wutri kafin raka'atan al-fajr har wannan lokacin ya kai raka'o'i guda biyu su kuma sukan zama to ɗan gajeru ne a waɗannan rakawa'in guda biyu ba kowane lokaci wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin su ba yana karanta idza zulzilatil ardu ya sake karanta qul ya ayyuhal kafirun kafir raka'atan min fajr wallahu ta'ala a'lam ya gama da me ya gama da sallar wuce sai salatul juma'a sallar juma'a ita ma akwai karatun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi yi a cikin sallar ta juma'a akwai hadisi da Imam Muslim ya rawaito da Abu Dawud wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaqra'u ahyanan wani lokacin manzon Allah yana karantawa fi raka'atul ula a raka'a ta farko bi suratul juma'a yana karanta suratul juma'a tana da ce daren jiya sura ta 62 a alqur'ani da ayoyi daidai daidai har guda goma sha ɗaya da manzon Allah yana karanta ta a cikin sura ta farko wa fil ukhra a cikin ta biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karanta idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah sai manzon Allah ya karanta ta cikin raka'a ta malamai suka ce yana karanta suratul juma'a ce a raka'a ta farko don ya ƙara sa karsashi ga masu imani da musulmi su ci gaba da karatu ko su ci gaba da rukun imani yana sake karanta suratul munafiqun dai a sake tura musu aniyarsu kuma su san cewa ana sane da su Allah na kallon su in za su gyara su gyara wannan ya sa manzo Allah ke karanta suratul juma'a da suratul munafiquna a ranar juma'a wa taratan yaqra'u bada dalaha wani lokacin madadin karanta suratul munafiqun sai manzo Allah ya karanta hal ataka hadithul bashiya hal ataka hadithul bashiya haka wannan shine karatun da manzo Allah ya fi a sallar juma'a ya karanta suratul juma'a din ita kanta a sallar juma'a ya karanta suratul munafiqun ya karanta hal ataka hadithul ghashi amma galibi yanzu ba a haka ko na me yake faruwa to na wasu na wasu kuma fa masu karanta wani sun kuka ɗauko na wani lokacin wallahu ta'ala a'lam akan karanta surorin da ba waɗannan ba don sauƙaƙa ma waɗanda suke cikin sahu ko waɗanda za su bi sallar juma'a galibi kusan masallatan juma'a a kowane gari suna yin kaɗan zai wahala a ce kowane masallaci masallatansa suna cikin masallaci garuruwa kaɗan da suka cika wani ka'idar a duniya kowane gari a ce dukkan masallaci yana cikin masallaci inda wanda suke harama ba su taka kara sun karya ba to in gumar kana da bukatar duk masallaci ya shiga cikin masallaci ta yadda za a yi sallah a kare bai takura ba a yanzu ma ina ji kana da bukatar kare masallacin da ya kusa a shirin to ina ji shine wata kin in an yi sa'a ya ɗauke kai a hirma mara ji zai wadatar to yana da bukatar a ce kowa yana cikin masallaci to in za ka tabbaka kowace suna za ka tabbaka wani lokacin kuma aka mantar da mutum abin da ya kamata ya karanta na haka in an mantar da kai da haka abin da ya zo maka kwakwalwar za ka karanta wani lokacin kuma wani lokacin limamin yana so ya zama to karatun sallarsa yana daidai da mabuɗin kuɗuɓa shi idan ya yi kuɗuɓa a kan karatu idan da abin da zai daidai da kuɗuɓarsa cikin alƙur'ani a ƙara tunatar da masu sallah sai a ja karatu sai ya zama to daidai da wannan hukumar tashi wallahu ta'ala a'lam amma abin da aka fi so inda kan samu ne sallah ta fi kutuba tsawo wanda shine kwarewar fikihun limani in kai hudubar minti goma to kiyan sallar ta zama to ta minti goma sha biyar in kai kutubar minti goma sha biyar to san samu sallar ta zama to ta minti ashirin in kai kutubar minti biyar to sallar ta zama to ta minti bakwai ko ta minti takwas haka ake to amma wata kila mutane ta iya sauraron jawabi na minti goma sha biyar na minti ashirin amma sallar minti goma sai ta iya uzura musu wata ɗin dalilin lokacin da kake bayanin wani na inuwa wani ya tukare a gurin da yake ganin zai sassauta wa kanshi amma lokacin da aka tsaye da sahu bashi da wata dabara kuma har sai lokacin an ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah don haka wani lokacin dole ana da buƙatar a sauƙaƙa don a sauƙaƙa ma wanda suke cikin sahu musamman wanda suke cikin rana Allah ya samu dace wa ahyanan wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya qara'u fil ula yana karantawa cikin raka'ar farko sabbih isma rabbikal a'la wa fi thaniya hal ataka hadithul ghashiya ta farko yana karanta sabbih isma rabbikal a'la tabi kuma sai ya karanta hal ataka hadith al-bashi Allah ya samu dace da aka karatu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun samu sura guda ne wanda aka ambace shi da sunan sura ne muka samu wanda aka ambata da sunan shida akwai suratul juma'a akwai suratul munafiquna badalaha wace ce a canjin suratul munafiquna hal ataka hadithul ghashiya wace ce muka samu tsari sabbi hikma rabbikal a'la wadannan surorin guda hudu su aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an rike su da sunayen su manzon Allah yana karantawa a cikin suratul juma'a Allah ya sa mu dace sai sallar idi na azumi da na layya shi ma limami yana da damar ya karanta duk abin da yake so ko akwai abin da aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na karantawa akwai hadisi da imam muslim ya rawaito da abu dawud kana sallallahu alaihi wa sallam ya qara'u ahyanan wani lokacin a sallar idin shi manzon Allah sai ya karanta fil ula a cikin raka'a ta farko sabbih isma rabbikal a'la wa fil ukhra hal ataka hadithul ghashiya hal ataka hadithul ghashiya wani shi ne kuma mai tuwa a sallolin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sallar idi kuma suka ce ko da an samu cin karo ranar da manzon Allah ya yi juma'a a ranar akwai idi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan wannan karatun yake musu a sallar idin ya karanta sabbi hisma rabbikal a'la hal ataka hadithul ghashiya in yamma sallar juma'a sabbi hisma rabbikal a'la hal ataka hadithul ghashiya ko da sun haɗu din haka yake musu a rana guda ɗaya wa ahyanan wani lokacin ya qara'u fihi ma yana karantawa a cikin sallolin idin qaf wal qur'anil majid sai ya karanta qaf wal qur'anil majid ta biyu kuma tasirar rabati sa'atu وانشق القمر حتى من الله صلى الله عليه وسلم يجي كرم تسرع da kun aka karanta sabbi da hal ataka da fudan fi sauki sauki ran da kuma ga mutane suna da kuzari musamman gari da dan sanyi babu takura ba zafi sai manzo Allah ya karanta qaf wal qur'anil majid sai bi kuma sai ya karanta mata ita karamatu sa'atu wa shaqqa al-qamar ita ma an gama da ita sai sallah ta goma ita ce wace salatul janaza sallar gawa Imam Bukhari ya rawaito wani hadisi da Abu Dawud wa Nasa'i da Imam Nasa'i yace wa sunna ko a sunna abin da yake sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a karatun sallar gawa an ya qara fihi ma bi fatihatil kitabi shine mai sallar gawar ya karanta suratul fatiha wa suratan da wata sura haka ake so a samu a cikin sallar gawa a karanta fatiha a karanta sura imam nasa'i da tahawi imam tahawi a cikin mishkilul asar ko sharhu ma'an asar bisanadin sahih da isnadi wanda yake ingantacce sai ce yukhafitu fiha mukhafatatan ba'da takbiratul ula yana koyewa koyewa a bayan kabbara ta farko ma'ana idan ya kabbara ta farko sai ya karanta fatiha wani lokacin ya karanta fatiha da sura amma yana karatu a koyi haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke yi a sallar gawa da haka kenan sallar gawa ana iya karanta fatiha da sura a karanta sannan sauran kabar bari ayi abin da ya dace sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama galibi ya suka tabbatar manzon Allah yana karanta fatiha da sura a raka'a ta farko sai ya yi kabar bari guda uku sannan sai ya yi sallama a ta su idan mutane suna so a karantar da su su gane ana karanta fatiha da sura waɗansu sahabban suka yi karatun a bayyane alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim qul huwallahu ahad dan kowa a cikin wanda suka bi sallar su ji kwarara an yi karatun a fili menene hikimar an yi karatu a fili wanda bai san yadda ake sallar gawa ba da ya zo ya ji limamin da yake sallar gawa ya karanta fatiha a bayyane ya karanta sura a bayyane to zai san raka'ar farko ana karanta fatiha da sura haka wani sahabi da ya zo sallar gawa yake so sai mun da mutane sai karanta alhamdulillahi rabbil alamin azwa ghairil maghdubi alaihim waladdallin da ya kare qul huwallahu ahad sannan kuma sai sauran abubuwan da ake a cikin sallar gawa assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi yana ƙara sai na nake sai masa haƙƙul wa sunna wannan abin da kai daidai ne kuma ya dace da sunna ya ce gaskiya ne kuma ya dace da sunna to haka su suke ilmantar da mutanen su idan suna so su san wata sunna da mai wata koyi ga al'umma amma wasu ƙila yanzu an zo zamanin da kamar san fitina shine ya fi yawa wata ƙila mai ayyuka rikici ma za a barka kaza sannar gawa kai wani yanzu sun dagi kuma da aka bar ka kace Allahu akbar alhamdulillah da kyar wani zaka ya sai ga irin da ba jahilan banza ba san ma da ake ba kuma sai da ake karatun ba ba ma zai barka ka kare babbaranta na ka samu damar kawo mutane bayani haka suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take kuma abin akwai kai su da yawa in ka like mutane da yawa da suke sannar gawa za ka ga abin kawai sai dai la haula wala quwwata illa billah kuma abu ne mai sauki matuƙa da gaske inda an wa mutane bayani raka'a ta farko fatiha da sura shine karatun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raka'a ta biyu ko kabbara ta biyu Allahu akbar in kai salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ركعه تؤ mamacin ka keɓe shi da addu'a shi kaɗai ka yi da irin lafazin da Allah ya kore masa in ka san irin addu'o'in da suka zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi su in baka san wanda suka yi ba wanda ya zo ma cikin kwakwalwarka za ka iya da larabci ka yi za ka iya da hausa ka yi Allah ka ji ɗan shi Allah ka gafarta mashi Allah muna roƙon ka karka azabtar da shi Allah ka ji ɗan shi Allah ka gafarta mashi Allah ka ji ɗan shi ka gafarta mashi ko kuma duk addu'a da ta zo ta bakin manzon Allah ta larabci ka haddace ka yi da larabci wannan shi abin da ya fi dacewa mamacin kadai ake so a wa addu'a a cikin kaffara ta uku saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa akhlisu lahu du'a ku kebance shi da addu'a kuma ku duba girman Allah lokacin da kuke wannan addu'a da haka lokacin da kake addu'ar ya zama to ka hararo girman Allah ka san shi kadai shi zai iya bada gafara shi kadai shi zai hana a azabtar da shi shi kadai shi zai bashi rahama kalli wannan girman nan Allah sannan kuma ka dage da nema mashi kar Allah ya azabtar da shi idan an samu mutum arba'in da wankakken kirji ba sa shirka ba sa yin riya ba sa abin da ya saba sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba mu shirkai bane kuma suka dage da kyakkyawar zuciya suka yi mai irin waɗannan addu'ar in dai sun kai mutum arba'in da manzon Allah ce tabbas Allah madaukakin sarki zai ba da ceton su amma sharadi mutum ya zama baya shirka sharadin baya shirka har yanzu wallahi cika shi yana da matukar wahala a cikin al'umma in ka kalla za ka ga rayuwar akwai ban tausayi sosai da gaske wallahi abubuwan da ake da shirka suna da yawa ko kofin shirka suna da yawa amma ce can mamaci a zaman to ba a shirka shi yasa ake so to idan za a sallaci masallaci mamaci ya zaman to al'umar da za su sallace shi ya zaman to suna da yawa in sun yi yawa sun kai mutum arba'in to ana so a cira ta su zaman to sahu sahu na farko sahu na biyu sahu na uku wata na farko a sa kamar mutum goma sha biyar na biyu a sa kamar goma sha uku na bayansa a sa bakwai ko takwas sai da su cika arba'in ɗin da ana so lalle su zama ko sahu uku kuma ana sa ran su zama to waɗannan mutanen ba sa shirka don ka haɗa arba'in cif talatin da tara sun cika ka'ida ɗaya kada ka'ida to yanzu wannan mamacin naku yana cikin ƙila wa ƙara to shi yasa ake so lalle wanda za su sallaci mutum kar su kasa mutum arba'in in kuna dan uwa kuna da aboki Allah ya karɓi rayuwar shi ku yi dafi ki ku je ku sallaci shi wata da kai da sauran ɗan uwa ya kawo da su cika masa wannan mutumin arba'in din da Allah madaukakin sarki ya gafarta mashi Allah yana jin nauyi mutum arba'in da ba sa shirka su nemi Allah ya ba su fansar shi kuma Allah madaukakin sarki ya hana su amma sharaɗin su zama ba sa shirka da Allah din mai shirka Allah bai yi kunya shi Allah bai ganin girman sa Allah bai ganin darajarsa jiya da yake tsammani yana da girma da daraja Allah ba zai ga girman shi kuma kai ma kar ka bari a yi shirka da kai ko kai ba ka akwai da ba sa shirka ba za su bari a yi shirka da su su ba za su ba wa kowa girma irin na Allah ba amma za su yarda a ba su girma irin na Allah su shi musamman manya manyan shehunnai za a kamba masu kambamawar ta wuce iyaka kuma sai su shiru suke gada kai wai an ba su girma da wanda ya bashi aka ba girman ya karba da wanda ya ba da girman dukkanin su karba certificate din da suke na tafiya wuta Allah madaukakin sarki ya tsare ni da haka dai a cikin kabbara ta uku ana so wanda ba sa shirka da Allah su zo da kyakkyawan niyya su tace zuciyarsu sai su keɓance mamacin da wannan addu'a a cikin kabbara ta uku kabbara ta hudu sai su hada da shi da sauran al'ummar musulmi duk yi masu addu'a in an kare assalamu alaikum ko assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah ko ai kabbara ai ko ai kabbara bi dukkanin ya idan ai sallama da ko sallama bi dukkanin ya idan da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai wannan kuma sallar gawa tai Fatiha ko Fatiha da sura salatin manzon Allah addu'a ga mamaci addu'a ga mamaci da sauran kuma al'ummar musulmi wanda suka rasu da wanda suke rayu assalamu alaikum sallar gawa kai shi da Allah cikin shi Allah ya gafarta mashi haka in an je makabarta an binne shi na sha faɗa idan gawo ku ce kuke da iko a kanta ahalus sunna ne dan uwan ku mai abin da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana gama ribiya ba sai kowa ya jawabi ba ana gamawa an gama aikin sabutin a makabarta Allahumma ghafirhu ghafir lahu ko Allahumma ghafirhu warhamhu wa thabbithu shi jawabin larura ce ba a buƙatar ai jawabi lokacin da ake jawabin an fara tambayar su ko malaiku wa jarabai kun kare jawabi da haka ana binnewa kawai Allahumma ghafirhu warhamhu wa thabbithu Allahumma ghafirhu warhamhu wa thabbithu Allahumma ghafirhu warhamhu wa thabbithu kowa ya yi iyaka abin da zai yi kuma in ka gama ka jiya ba sai ka jira ba wani ya jagorance ka ko wani ya tafi ka tafi yin abin da za ka iya mai uku ya yi mai ɗari ya yi mai dubu ya yi in za ka iya yin miliyan ka yi in za ka iya yi tun daga karfe takwas na safe har zuwa karfe ɗaya za a kira sallar azahar wallahi mutum yana ɗauki kewa da kai kuma yana jin daɗin abin da kake kai iya kashi abin da za ka iya amma dai abin da ake so shine wannan lafazin guda uku karkata Allahumma ghafirhu warhamhu wa thabbithu shine yazo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk kakaran da kowane malami yake wala da yake zakaro sama da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk akwai ci da babu a kawo a kawo a kawo ya kankano ya kankano ya jira in ka tsaya ka tambaye shi dan Allah ne ya fassara abin da yake faɗa akwai kai kai wani lokacin sai ka ga abin da ake karantawa mamacin bala'i kake gare zuwa mamacin da haka ba ke so karatun alkur'ani akan mamaci kai iya abin da manzon Allah ya faɗa istaghfiru li akhikum was'alu lahu tazbita fa innahu al'ana yus'alu yanzu ana tambaye shi ba shi ke tsari da haka kuke da jagoranci akan gawa ku ne ahalinta ku ne waliyanta ku yi mata abin da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ba ka buƙatar kai faɗa da kowa a makabarta kun isa ku yi mata abin da manzon Allah ya ce ba ku isa ba ku yi mata abin da za ku iya ku ba su guri su yi abin da su cikin tsari in kana so abin ne ka a tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka rubuta wasiya galibin sahabban manzon Allah kan su bar duniya da suka rubuta wasu wanda ce in na mutu kada kowa ya kunna fitilar kwai ko a ci balbal a rasa na da ita kada kowa ta mun kuka duk wanda ta mun kuka Allah sai ya masa albarka in kun je makabarta ga yadda za ku sami cikin kabari haka wani ce in na mutu kar ku bari gari ya waye ko me dare idan na mutu ku kai ni ku binne ni wani ce in na mutu wane ya sallace ni a yi min kaza a yi min kaza galibi sahabban manzon Allah ya sun faɗo da zai sallace shi da haka in ka san kana tsofin da za a yi bayayye ne ya da kai samu takarda tun da hankalinka da wayenka rubuta in na mutu wane ya sallace ni in an je makabarta a yi munkar abin da ake na kwana uku da bakwai da arba'in kar amu amma ina da buƙatar a yawaita min yin sadaka idan na rasu mamaci ba a ce makara mai sadaka ma kar a ƙayyade ta da ranar da manzon Allah bai ƙayyade ba duk aikin da ka mai ayyaka da lokaci shi ne inda matsala ta ke tasowa Allah ba mu ikon gyara Allah ba mu ikon kiyaye ita dai sallar gawa karatunta mai sauki ne fatiha da sura ta fara ta farko shi ne abin da Imam Al-Albani ya kawo mana a karanta salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kadai a kabbara ta biyu kai a kabbara ta uku a wa mamacin shi kadai addu'a a kabbara ta hudu a wa mamacin da sauran musulmi a gwama baki daya su ci albarkacin sa shi ma ya ci albarkacin sa Allah ya samu gaci ina da kuma shine karshen inda za mu kwana sai a sati mai zuwa insha Allah ta'ala sai mu je da manzon Allah yake rera karatun alqur'ani da kyautata kyautata wajen karatun alkur'ani abinda muka faɗa zaman to daidai Allah amfani mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara bi ake da abin da ya dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin akwai yan jan hankula kuma da Allah dan uwa da Allah kamar wanda suke zuwa da yara dan Allah a bangaren mata ne ko a bangaren maza ne a yi kokari dan Allah yaran da aka zo da su a daina barin su suna yawan guje da cikin masallaci ba za ga tun kafin sallar magariba suna ta guje guje suna hayaniya har ku zo ku yi sallar ku fara karatu suna hayaniya har ku zo sallar isha suna hayaniya kaga abin da ya kasu kenan ban da damu dan Allah duk wanda suke da irin wannan yaran ko da makwabtan masallaci ne ba karatu suke zuwa ba iyayen Allah ba su zuwa in kuma zuwa aka yi da su dan karatu ko a tabbatar karatu suka ji suna cikin natsuwa da sauraron karatu Allah ya sa mu dace wajen tafiya dai kamar da muka sha faɗa a yi ƙoƙari da Allah ya zamanto ko dai maza su ɗaga wa mata kafa ko mata su ɗaga wa maza kafa kar ya zamanto wani na ƙoƙarin takura wani Allah mu iko kiyayewa masu abun hawa su ma su ke tausaya masu tafiya a kan ababen a kafa su kada zamanto ana samun mai abun hawa yana zaburin shi masu tafiya suna ƙoƙarin tafiya sai zamanto akwai takura wani ko gallazawa Allah ba mu iko kiyayewa akwai tambayoyi kamar haka assalamu alaikum malam ya halatta mace ta bi sallar gawa idan akwai damar da za ta bi sallar gawar ta bi babu laifi idan babu hali kuma su waliyan gawar ne abin da ya dace idan aka kimsa gawar a ajiyewa mata ita a cikin gida don haka sai kowace da take da sha'awar ta sallaci mijinta ko babanta ko ɗanta ko ƙaninta sai su zo su kabbarta sallah su sallaci shi wannan zai ba da damar wanda suka yi aikin gawa su ma su ƙara kimtsawa su fito su samu sallar gawa akwai kurakuran da ake har yau waɗanda suka yi wankan gawa da ba in son samu ne ana so su sake wanka su sake alwala da haka da lokacin suka gama kimtsa gawar suka ajiye wa mata su sallace ta to su ko a gurin ne za su samu damar da za su kimtsa su shirya don haka ana ɗauko ta su wani sake shiga cikin gamsaho da su sallace wannan gawa ana barin gawa ga mata su sallace ta to amma galibi muna da wata irin gaggawa mara amfani ita da ana sa dana kuma wajibi ne wanda kuma abin da ya kamata shine idan kun gama kin tsagawa kun wanke ta an gyara ta so ake a bude iya fuskarta duk wanda suke da kusanci da gawar zo su yi masa sallama a zo a kalli fuskar a ga yadda fuskar take ya fuskar sai a yi mata addu'a a yi mata bankwana haka ake so a yi idan ana tsammani duk ahalin gawar makusantanta sun ganta sai a maida a lullube kan a rufe sai a ajiye wa mata wanda kake da dama ta zo ta yi mai sallah ta mashi ta maka assalamu alaikum assalamu alaikum su mata ba wanda suke jagoran da wata ko ta za su yi sallar su ne daidai daidai daidai su zo su yi maka assalamu alaikum assalamu alaikum an ba su dama sun yi sai a ɗauko ta sai a kawo ta wajen maza su ma idan aka kawo ta wajen maza mun faɗa yadda ya kamata a yi ta uku a kalla in namiji ne liman ya tsaya a faishin kan shi in mace sai liman ya tsaya a ciyarsa ai masa abin da ya dace Allah ya sa mu dace assalamu alaikum malashin ya wannan da fensir ya rubutu wannan kuma ga dai dare ga rubutu da fensir kuma fa girma ya fara zuwa na'am malashin ya inganta a yi raka'a ɗaya bayan sallar isha'i a matsayin raka'atul fajr ko a rakatsayin wutiri kenan eh ana iya yin wutiri da ka'a daya kuma aka yi insha Allah ta'ala yayi assalamu alaikum ana ba da sirrin ne Allah ya kara wa malam ilimi mai albarka da kuma to wanda ya karanta ya wani in kuma wata tambayar ya kwana a layi ko na'am ajina yi zane idan hankali ne kuma take na yi to me ita din sai hakuri subhanaka allahumma bihamdika na'am wala ya fara magana da na akan na'am na'am na idan mutum zai wuturi da raka'a uku ana so sallama ta shiga tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama baya so a samu sallah ta dafila ta yi daidai da tafarilla ko ina da ko ina to idan zaka yi wuturi da uku sai kake sallama a tsakani sai da ka ci ta uku za ka ga ya daidai da sallar magriba da haka to manzo Allah bai san haka ana so a yi sallama idan an yi biyu sai kuma ka miƙe sai ka ƙara raka a guda wasu ma suna so idan an yi sallama a raka a biyu ka ɗan matsa gefe sai ka sake kabbara sai ka kuma wannan mai guda ɗaya ɗin wallahu ta'ala ala na ake turaren magani kamar wanda ba da lafiya a masa turace haka wannan turaren da shiga jikinsa idan ta turba ta gurin ta tabbatar wannan abin da hayakin da yake shiga mutum yana ba da yi wanda babu laifi a iya eh tajruba ce take tabbatar da magani yana yi ko baya yi matsawar dai babu sunan aljanu babu siddabaru babu kame-kame kawai gaskiya da gaskiya ce turare ne turare ne jikawa ce jikawa ce babu babu ne amma idan dai akwai wani abu da za a kasa fassara yi to wani abu ne da sirri da bokanci yake shigo a ciki amma sassako ibi sassako kaza a jika ya tabbatar yana maganin zafi yana maganin rana yana maganin babu ai ta jikawa Allah ya magance abu shi kenan in an jika ga kaza yana maganin zazzabi babu ne shi aikin amma idan akwai wani surkulle da za a kasa gane bayanin ya dawo goganci wannan yin abin da ba musulunci yana so komai gwari da gwari aka yake so a ganta komai a iya bayanin ka kuma kowa zai iya bayanin ka shi ke nan zauna lafiya Allah ya samu lafiya na na eh na eh idan ka kankara yan wayan bid'a ka tsara so ka ce kai dan uwana ne ko amma an na mutu da wane da wane shi ne akan gawa duk wanda ya zo ya mun abin da manzon Allah bai bari ba Allah shi bai yafe masa eh ba a yi da gangan wallahi ita harkar tafiya lahira ba a yi da wasa in ka bari aka ma da wasa an cuce ka ba ka bari mutanen arziki su kallace ka su ma abin da manzon Allah ya ce kike zaka dace wala duk wanda ya ma da gwargwaro da gwargwaro za ka gani Allah ya ba ka iyaka imanin ka da shi ne zai amfane ka amma akwai inda ake nema wa mutum ceto ka bari mutanen arziki su nema maka ceto da haka wanda ka tabbatar mutumin arziki ne ba sa shirka ka rubuta in na mutu wane ya sallace ni ɗan uwana da wane da wane ku zama to shaida in na mutu wane ya sallace ni hin riga ka rasuwa sai ka yi sauri ka sake canja wasiya to in ba hi ba wane ko a takarda ka ce wane ya sallace ni in bai zo ba wane in bai zo ba wane in bai zo ba wane ka jera su in ka ga ma gargara mutuwa ta kamo ka ka rubuta ka buga ta a jikin bango ko ina ka ajiye ta ni wannan ita ce ka'ida ta in na mutu a sallace ni ga yadda za a mun sallah ga yadda za a lullube ni ga yadda za a kai ni kaza hana na fatu da zai wasiya ba ta ce wallahi ina jin kunya in mutu a ɗauko ni haka kan gargar ana kallo ita ce ta bada bada shawara a yi mata makara mai gefe gefe ɗin da aka masu tirka ta asibiti haka ake ɗaukan mutum a ɗaure shi ana ganin gangan jikin shi haka daga waje ta ce wallahi tana jin kunya ta mutu a ɗauke ta haka a gaban maza ta ce in na mutu ake sa a sassaƙa min makara a yi mata makare daga gefe a sa ni ciki a sa mayafi a rufe sai da ba za a hango ciki na ba tunda ina mutu ita ba da ba da shawara aka yi wannan kowar ta mutu aka yi mata aka lullaba mata aka yi ta makabarta aka binne haƙƙin mutum ne in ya faɗi abin da za a mai mutsawar bai sa'a ba suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ga abin da kake so shi mamaci baya so haƙƙinsa ne ya fi kowa haƙƙi a daidai wannan gurin a mashi in ka zalunce shi sai Allah madaukakin sarki ya rama ba kuma ƴan waƙarfi da wasa gaskiya akan al'amarin gawa duk wanda yake so a mai gata ya wa kansa gata kar kai shiru ka tafi in kai shiru da ya fi ƙarfi zai kuma kaga idan suna da ƙarfi a gidan ba ko ba zai shigo gidan bai ce zai zanzare musu ido ba zai yi ba rubuta ka sa ka kafa kedu wata ilka ji har gaban mai martaba ta ce to ranka ya daɗe ga wasiya labari a taimaka mun kar a bari a zalunce ni ko ka samu alƙali da kafa hujja ko ka samu ɗan da ta'u warku lalle ga abin da nake so a mutu kenan Allah sa mu cika da imani ne Allah ya sa abin da mai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta na na an fi so a sa gawa a baya a gaba tana tafiya ana binta tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da lafazin wattiba'il janaza da bin gawa kaga kenan ita ce a gaba ana bin ta a baya amma dai malamai sun ce tazarar idan ba nisa kana gaba ne ko kana baya kana hagu ko kana gefen ta duk ya inganta idan tazarar ba nisa haka bi alwajiz ya faɗa fi fiqh sunna wal kitab al aziz haka ya faɗa amma lafazin wacce ba da janaza ya fi nuni da cewa a bugawa a baya kuma in son samu ne mutane su ɗauke ta akan kafaɗarsu sai da idan za a samu takuruwa da zallagawa sai a ɗauke ta a mota a dalilin nisan guri wallahu ta'ala ala na'am na'am na'am wala har yanzu na kasa gano wala ne bambancin kasar gabas da ta yamma wallahi ban gano ba har yau amma dai na san ko a sa ta kawai da farko ko a sa ta yamma da farko in Allah ta ba zai cutar da kai ba eh insha Allah ba san bambancin ta gaba da ta yamma ba eh ana so dai kabari ya yi zurfi ya yi faɗi a kyautata shi a gyara shi eh kuma in san samu ne idan kasar tana da guri ba yadda muke kabari ba ba haka yake kamata a yi shi ba amma sharadi kasar gurin ya zama tana da faɗi galibin da mukan saka itace a cikin kaburburan ko tukwane itace da tukwane yana hanawa kabari a yi masa irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in an gama binne mutum cikin kabari ba a so cikin kasar ya wuce tsawon hannu haka ake shi to ya zaka mashi shine in an samu damar yin kabari irin wanda aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ta kalli wannan bangon na masallaci a ce an ɗaga shi kamar haka ko to iya ta kashe shi ne ake zara cewa kamar nan sai a masa loko kaga zama kamar ciki da falo kenan don aka loce nan gurin a nan ne ake tura mamaci ya hige ciki ba su kuro sai kuma a kawo bulo irin wanda muke gina ɗakuna sai a duba nan gurin a jijjira bulo a yaɗe sosai swat sai da kafin a zuba wannan ƙasar da aka ɗauko ta yamma ce ko ta gabas ce in ka nika ba za ka ga mutum ba ka gani yanzu buloti ya rufe wannan kofar da kuka lota kuka sa shi to in kai leka ba za a ga mutum ba da ka yanzu baka bukatar ka sa ice ku koro wannan kasar duka don ku sa ta in kuka sa ta kuka dandana da lokacin da kuke danna ba ku danna shi ba ko da hannu ka danna ko da ice ko da kafa ba a sai kuma mace kuke dandanawa ba to lokacin da aka mai da duka wannan kasar za a ga ta wannan lotan ce za ta yi guntu ita ce za ta ba da dama tudun kafarin ba zai wuce haka in ba amma da ka sa ice ka mata duru duru duru za ga ita gabar ya zama to menene ilmi ne da karfi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa Ali ta Abi Talib yace ka zage shi da dai da kaga ilmi man kabari ka baje shi a daidai da shi da dawo daidai da ɗan uwan shi kama da irma irman kabari akwai wanda ya kusa cikin wannan masallaci dai ya taba suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyukan suna da Allah sa mu dace na'am ina jin ka wa alaikum assalam gawa nam nam eh sun cika nam eh hmm wasu magangan ina ji wasu ban na ji na ji dai kawai za a cika gidan ko na'am da wanda ba ahali ba na'am eh na'am yana daga cikin hatta matsalar da mata suka yi min kuka da ita a makaranta za ga ko gawar mace ce mutane suna ta turuwa cikin gida kuma abin da bai dace ba kenan idan mace ce ta rasu bai kamata ba da mace ga gidan wannan in ba mijinta ba ne ba miji kadai shi ne kamata ya shiga inda gawar ta wannan kuma idan yace yana da buƙatar ya wanke matarsa dole a bar ya wanke matar shi ya wanke ta ya gyara ta sa ta cikin littafin in ba haka ba a bar ƴan uwanta mata su wanke ta su kimtsa ta su sa ta cikin littafin su yi tari tari su dora ta a cikin makara su gyara ta iya zo su yi a maka maza su zo su ɗauka su tungowa su zo su fita da ita lokacin da aka ce su shigo wanda suke tabda gawar mutum hudu ko mutum biyar za su iya fito da kawai su shiga amma za ka ga mutane sun shiga sun ga sun yi kotar ko a cikin gidan an rasa abin da za a wannan ba hakkin mutane ba ne su haka idan maza ne namiji ne ya rasu ba a so kowa shiga cikin gidan sai wanda suka shafi wata ake gawa a bar su su shiga su kimtsa mutum su ja amma kowa sai ta gina ɗaya haka a gidan su hana mutane sakewa in an je makabarta kowa so yake a jimillar in ita ne ko ya kota hai mutum kuma su yi magana ɗauke wannan kowa so yake sai ya zo an tura nan gurin ta kasa a nan gurin yi mai sura yi mai kowa su ake asali ya su ita kuma a makabarta ba a so a yi magana wanda suke aiki a basu su ne iyaka kan kabari wanda ba sa aiki su koma gefe su tsaya da mai jawabi ke musu jawabi haka ita ce ka'idar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan abin ne mutum a nan ne yake jawabin da ake jawabin gawa masu aikin kabari suna can suna hikimar mutane jawabi ku ji tsoron Allah ga yadda zai ke fita ga yadda ake kaza ga yadda ake kaza ana yake jawabi ana gamawa ana ce masa an gama kawai zai rike ce Allahumma ghafirhu warhamhu wa sabbih ya faɗi iya adadin da zai faɗa sai a zuwa shikenan an kare da haka mutane dan Allah su sake ta shiga gidajen gawa idan su ba ahadin gawa ba ne wannan namiji ne ko mace ne kuma sannan abun kunya ne mace ma ta mutu kaga mutane suna ta dabi su gobe akwa mace wani ba mun da akwa mace mace ita ce ya kamata mata ai uwanta su wanke su ko ko yau aka haifi matar wannan mata ya kamata su wanke ta yau idan aka haifa dan jinjiri ko uwarsa sai bai kamata ka wanke shi maza ake so su wanke shi tana da cikin kuskuren da muke idan yaro ɗan ƙarami da ake wani mata za ta wanke ko wata ko kakasa ko wata tsohuwa ba abin da ya haɗa da shi in dai namiji ne maza za su wanke shi in mace sai mata za su wanke ta komai kankantar ta kuma komai kankantar yaro Allah ba mu ikon gyarawa abubuwan gaskiya suna da yawa sosai eh Allah ba mu ikon gyara Allah ba mu ikon kiyayewa na'am malam kana da daga hannu wuri da kai na'am na'am a sallar idi na ba na cewa ne na na eh sai na idan mutum ranar idi ya yi daidai da ranar sallar juma'a ɗayan zaɓi guda uku da duk wanda ka ɗauka ya yi in ka je idi ko ka yi sallah a zaha ko ka zo juma'a ko a haɗa al'asar sai ya yi daga juma'a ko hela asar ai daga idi hela asar ko ka yi a zahar a gidansa ko ka fito masallaci a yi sallar juma'a duk wanda ka yi yanzu zaɓi ya rage naka kawai ko? Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la